بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha tara ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da hudu ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha littafi ne na babban malami al'allama sheikh nasiruddinin albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 41 cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata darasi na 40 mun tattauna matsalar wato binne mamaci da daddare inda mun karanta hadithai da suka hana sannan mun ji maganganu daga malamai game da ma'anar waɗannan hadithai da kuma wasu athar da aka samu na cewa an binne annabi sallallahu alaihi wasallam da daddare an binne abubakar radiyallahu anhu da daddare da sauran bayanai duk da muka ji wanda a ƙarshe dai mun fahimci cewa ana binne mamaci da daddare ne in akwai darura in akwai darura sai a binne mamaci da daddare in kuma babu darura to a binne shi da rana kusan wannan matsala mun karanta ta kusan satin sati biyu kenan wancan satin da kuma wannan satin da ya gabata da haka amma karanta gaba ta 92 inda mala yake cafa in tsarru li dafanihi lailan jaza idan bukata ce ta matsa su zuwa ga subunna mamaci da daddare ya halatta walau ma isti'malil misbah ko da ta ya hada da sai an yi amfani da fitila wa wan nuzuli bihi fil qabr da ma shiga da fitila cikin kabari dan haskawa litashili amaliyati dafin wannan ya halatta saboda hadithin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu layla manzo Allah ya shigar da wani mutum kabarin sa da dare wa asraja fi qabri kuma ya haska kabarin da fitila wannan shi ma mun karanta shi a satin da ya gabata wanda hadithi ne da ibnu majah imamu tirmidhi sun ruwaito shi kuma imamu tirmidhi ya ce hadithi ne hasan to mun karanta gaba ta 93 wajibi ne yin kabari yayi zurfi kuma a yalwata shi kuma a kyautata shi akwai hadithai guda biyu da muka karanta akwai hadithin Hisham ibn Amir wanda yake cewa ya ranar da aka yakin Uhud bayan waɗanda Allah ta'ala rubuta musu shahada an kashe su waɗanda suka jikkata sun ji jiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a tona kabari kowane wato sai sahabbai kai suka ce ya maikin Allah yi wa kowane mamaci kabarin sa shi kadai akwai wahala domin wayanda suka rasu suna da yawa da haka me zaka umarce mu mu yi wanda zai sauƙaƙa mana manzo Allah ya ce ihfaru wa ausi'u wa amiqu wa ahsinu manzo Allah ya ce ku tona kabarin ku yalwata kabarin ku yi masa zurfi sannan ku kyautata shi wadfanul ithnain wa thalathatu fil qabr kwa iya binne mutum biyu har mutum uku a cikin kabari guda ɗaya sai dai wa qaddimu aktharahum qur'anan ku fara gabatar da wanda yafi su a karan hadda alqur'ani qala ce fa kana abi thalitha thalathatin wa kana aktharahum qur'anan fa qaddim wannan shi ma mun karanta cewa kabari ana yin sa ya zamanto mai zurfi sannan bayan yayi zurfi kuma a yalwata shi kuma a kyautata shi kar a ga ai tun da mamaci ne kawai ko ma ta yaya aje a turbuɗe shi kawai aje fa cikin rami a ai ramin ya zamanto yayi zurfi kuma ya yalwace shi kuma sannan ai kabarin ya zamanto an gyara shi an kyautata shi qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yajuzu fil qabr al-lahadu ya halatta yin kabarin lahadu in za a yi wa mutum kabari ya halatta a yi masa kabarin da ake kira lahadu bi dhammin lam a bi fatihin lam afwa bi fatihin lam wa bi dhammi wa sukunin ha a wato bi fatihin lam ai wa lam din fataha al-lahadu wa bi dhammi wa sukunin ha ko kuma ai dhamma al-luhudu ko al-lahadu shi kuma haɗin sai ai mahaɗin sai ai mata ainihin ɗauri a huwa shakku fi ardil kabari shine tsaga wajen faɗin kabari min jihatil qiblati ta bangaren alqibla wannan shi ake kira da allahadu bayan an yi uwar to ita sai kuma yar sai a je bangon gabas sai a rarake shi ta can ƙasa sai zama an ɗanyi wani kamar wato ciki da falo an yi shi da haka sai a samu macin daga can cikin wannan lungun da aka rarake ta bangon gabas wannan shi ake kira da allahadu wa shakku kamar yadda ya halatta kuma a yi wa mamaci kabarin da ake kira a shakku kenan muna da kabari irin wato samfurin kabari kala biyu ake da shi akwai samfurin lahadu akwai samfurin kabari shakku shi lahadun shine wanda bayanin sai gabata ashakku shi kuma suka ce huwa abdare shi ma kabari ne wa huwa an yahfara ila asfar ila ila asfar kan nahar wa huwa an yuhfara shine a tona shi shi kuma ila asfal zuwa ƙasa an tona uwar to kuma ƙasan uwar za a sake tsagawa a sake tona yar kan nahari kamar wata karamar kamar korama haka haka ake masa shi kuma shine ashakku wanda shi ya fi shahara ko shi muka fi sani a nan yankunan mu shi aka fi lijarayanil amali alaihi fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda aiki ya gudana akan waɗannan samfuran kaburbura guda biyu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi allahadu an yi ashakku a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walakinnal awwala afdalu sai dai na farkon ya fi allahadun ya fi ashaku wa fi zalika a hadith akan hakan akwai hadithai al'awwal hadithi na farko an anas bin malik na radiyallahu anhu qal an karɓo hadithi daga anas dan malik Allah ya ƙara masa yadda ya ce lamma tuwfiya nabiyu sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu kana bil madinati rajulun yalhadu akwai wani mutum fitacce a garin madina da ya kware a tona kabarin lahadu wa akar yudarrihu ɗayan shi kuma ya kware ne a haka kabari a shakku faƙalu sahabai suka ce nastakhiru rabbana za mu nemi zaɓin ubangijinmu akan wanne ya zaɓa wa annabinsa a cikin nau'o'in kabarburan nan guda biyu wa na ba'athu ilaihima kuma mu aika wa waɗannan mutane guda biyu ɗaya lahadu ya iya ɗaya shakku ya iya to mu aika musu bayan mun nemi zaɓin Allah fa ayyuma sabaka duk wanda ya riga zuwa taraknahu sai mu bashi ya zo ya haka fa arsala ilaihima ko fa ursila ilaihima sai aka aika aka aika musu su so biyin cewa to ana son za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kabari fasabaka sahibul lahad sai wanda yake yin kabarin lahadu ya riga zuwa fa lahadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga shine irin kabarin da Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam domin an nemi zabin Allah kuma aka aika wa waɗannan mutane guda biyu cewa duk wanda ya zo shine zabin Allah ga annabinsa sallallahu alaihi wasallam ana aikawa sai wanda yake tona kabarin lahadu sai ya riga zuwa da haka sai aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama lahadu a kabarinsa sallallahu Alaihi wasallam na fata an gane a kharaja ibn maja ibn maja ya fitar da wannan hadithi mujalladi na ɗin shafi na 472 wa tahawiyu imam tahawi a mujalladi na 4 shafi na 45 wa ahmad imam ahmad a mujalladi na 3 shafi na 99 qultu shak albani yace wa sanaduhu hasan isnadun wannan hadithin hasan ne kama qala al-hafiz fi talkhis kaman yanda al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin littafin at-talkhisul habir mujalladi na biyar shafi na ɗari biyu da hudu walahu shahidan sannan hadithin yana da shawahid har guda biyu al'awwal shahid na farko an ibn abbas an same shi ne daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma a kharaja ibn maja wannan shahid din da abdullahi dan abbas ya fitar ibn maja ya ruwaito shi a mujalladi na ɗaya shafi na 298 wa ahmad imam ahmad a mujalladinsa wato imam ahmad mujalladi na ainihin wato a talatin da a shafi na talatin da tara ko hadithi na talatin da tara da kuma dubu uku da ɗari uku da hamsin da takwas wa ibn sa'ad haka ibn sa'ad a mujalladi na biyu shafi na biyu da kuma na saba'in da ko zuwa na saba'in da biyu shafi na biyu a mujalladi na biyu afuwan shafi na saba'in da biyu walbai haƙe mujalladi na uku shafi na 407 wal'akar ɗaya shahid ɗin an aisha radiyallahu anha rawahu ibn maja wa ibn sa'adin wanda ibn maja da ibn sa'ad sun ruwaice shi wa isnaduhu wa isnadu kullum min huma da'ifun sai dai isnadin kowane ɗaya cikin biyun nan na shawahid ɗin nan yana da rauni kama qala al-hafiz kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗa lakin lil awwal minhuma dariqun ukhra sai dai ɗaya daga cikinsu na farkon daga cikinsu yana da wata hanyar daban bi lafazi da lafazin da khala qabaran nabi sallallahu alaihi wasallam al-abbasu wa aliyun wal fadlu waɗanda suka shiga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a sa shi a ciki mutum uku ne akwai al-abbas akwai al-fadlu bin al-fadlu bin abbas sannan akwai aliyu bin abi talib wa sawwa lahadahu rajulun min al'ansar wani mutum cikin lansar mutanen madina shi kuma ya ƙoƙarin daidaita shi daidaita kabarin wa huwa alladhi sawwaluhu da quburi shuhada yawma badrin kuma wannan mutum shine wanda ya dinga daidaita kaburburan waɗanda suka yi shahada ranar da aka yi yakin badar akhrajahu at-tahawi fi mushkil al-athar al-imam at-tahawi ya fitar da wannan hadisi a cikin mushkil al-athar mujalladi na hudu shafi na 47 وابن الجارود ده ابن الجارود حديثنا 268 وابن حبان ده ابن حبان حديثنا 2261 واسناده صحيح اسناد حديث كما يا انغنتا ولابن عباس حديث اخر الله دان عباس yana da wani hadisin daban fil lahadi game da kabari lahadu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ba'da hadithin wanda za ta zo bayan wannan hadisi وشاهد من حديث من حديث علي ياتي في المساله شاهد game da hadithin aliyu shi kuma zai zo a mas'ala ta 97 shafi na 147 الثاني حديث نبي عن عامر بن سعد بن ابي وقاص an karbo daga Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas an abihi annahu qala yace alhiduli lahadan ku yi min ƙabarin lahadu wansubu alayyar labin sannan ku wansibu alayyar labin ma'ana ku sanya ɗanyar ƙasa ku tokare ni da ita kama su ne abin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ji ainihin wato sa'ad ibn abi waqas na fata gane yace alhiduli lahadan wansibu alayyar labin kama su ni abi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaga duk waɗannan hadisan sun tabbatar da irin kabarin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kabari ne lahadu an fahimta ko الثالث حديثنا أكو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا akwai hadithin da manzala ya ce lahadu namu ne shakku kuma na wasunmu ne lahadu namu ne shakku na wasunmu ne an gane ko yawwa kaga kenan lahadu namu ne shakku ba irin namu ba ne to wannan hadithin da ya inganta kaga da sai kuma mu yi mukarana da wancan to amma hadithin imam abu dawud ya fitar da shi a mujalladi na biyu shafi na 69 imam an-nasa'i mujalladi na 1 shafi na 283 imam at-tirmidhi mujalladi na biyu shafi ko hadisi na 152 wa ibn maja ibn maja hadisi na 4711 wa tahawi imam tahawi mujalladi na 4 shafi na 48 wal baihaqi imam al baihaqi mujalladi na 3 shafi na 408 bi sanadin da'ifin da isnadi mai rauni hadithin da yake cewa manzo Allah ya ce allahadu lana wa shaqqu li ghairina wannan hadithin ta fuskar isnadi yana da rauni kama qala al hafiz kamar yadda al hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullahu ta'ala ya faɗa a wato mujallaji na biyar shafi na ɗari biyu da uku wasu hahu ibn sakan duk da cewa hadithin ibn sakan ya inganta shi kuntu sai na ce wala'allahu li shawahidihi wa turqihi allati minha wala'allahu watakila li shawahidihi ibn sakan ya inganta shi ne saboda shawahid ɗinsa wa turqihi allati da waɗurkihi da kuma hanyoyin da hadisin yake da su minha daga ciki allati minha wadda daga cikin hanyoyin da wannan hadisi yake da ita akwai hanyar an jabir marfu'an mithla rawahu ibn majah wa dara qutya wa dahawi wal bayhaqi wa dayalisi wa ahmad da imam ahmad at-dayalisi hadisi na 669 imam ahmad mujalladi na hudu shafi na 200 357 da kuma 359 da 362 an Uthman ibn Umair daga Uthman ibn Umair abil yaqzan an zazan anhu wa Uthman hadha wannan Uthman ibn Umair abil yaqzan da'ifun wato mutum ne wanda yake mai rauni kama qala al-hafiz kamar yadda al-hafiz ibn hajar yake faɗa lakin rawahu ad-dahawi min ɗariƙin thanin sai dai al'imamu tahawi ya roci wannan hadithin ta hanya ta biyu wa ahmad imam ahmad min ɗariƙai ne ta hanyoyi guda biyu a akharai wasu daban fahazihi ɗurƙun arba'atun waɗannan hanyoyi ne guda hudu li hadithi jarir wato da hadithin jarir yake da su yi ƙauyi ba'duha ba'dan wanda sashin su na ƙarfafa sashi fa'iza dummat ila hadithi bin abbasin shaddat min adudihi wartaka ila darajatil hasan da kan an ɗauko wannan hadisin aka haɗa shi da hadisin abdullahi dan abbas to shaddad min adudihi zai ƙara ƙarfi wartaka zai kuma tashi ya ƙara samun ɗaukaka ila darajatil hasan zuwa ga matsayin hadisi hasan bal sahih bal ma zai iya kaiwa matsayin hadisi sahihi ala an-nawawi fil majmu' al-imam an-nawawi a cikin al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 287 ya ce ajma'al ulama'u annad dafana fil lahadi wa shaƙi ja'izani malaman musulunci sun yi ijma'i gaba ɗaya akan cewa binne mamaci a cikin kabari lahad ko a cikin kabari shakku ja'izani duk sun halatta ko a mutum lahadu ko a mutum shakku bal in kanatil ardu sulba abinda ake duba in ƙasa ta zama mai tauri ce layan haru ba ta zaizayewa ba ta zaizaya ƙasa ce mai ƙarfi ba ta rubtawa layan haru turabuha ƙasarta ba ta rubtawa ba ta ruguzawa fallahadu afdalu lima sabaka min al'adilla to gaskiya yin kabari lahadu shi ya fi falala saboda dalilan da suka gabata wa in kana watan idan kuma ƙasa ta zama mai taushi ce tanharu tana zaizayewa in an yi kabari yana rubtawa fashakku afdalu to ai kabari a shakku shi yafi falala kaga ya danganta da irin kasar kasar ita take mayarwa wato ita take hukunci zuwa ga falalar wanne za a yi idan ya zama kasar tana da karfi sosai fallahadu afdalu in kasar ta zama ba ta da karfi sosai tana rubtawa tana zaizayewa to fashakku afdalu mafhum da aka ga kenan ana iya yin kaburburan guda biyu an kuma ba da zaɓin cewa duk wanda aka yayi sai dai in ƙasa tana da ƙarfi to Allah ya fi amma kaga yawanci ƙasar mu da bata da ƙarfi kaga sai aka fi yin ashakku an gane ko ashakku din shi ma sai ga wani lokaci kamar yanzu lokacin damuna da sauran sai ga yana rubtawa ashakku ma yana rubtawa to ina ga kuma Allahadu wanda Allahadu kaga an rage wa bangon gabas din ƙarfi an rage masa abin nan wato abu nan tunda an rarake wani bangare nasa to kaga wannan min babu aula ya rubta tunda an yi ashakku da ba inda aka zaizaye kasar a tsaye aka tsaga kabarin aka abin da aka binne amma za ga ya ya rufta gaba ta 95 wala basa min an yudfana fihi ithnani 90 95 a 95 ne gaba ta 95 ko? 98? a to ayi lissafin ma za ka dinga duba ba wai lambar ka za ka nuna mun ba yawwa lambar za ka duba yawwa sai ka gyara wala ba asa min an yi dufana fi hitnani a waktar babu laifi a cikin kabari guda daya a sa mutum biyu a binne mutum biyu au aktara ko fiye da mutum biyu inda daruracin akwai larura wa yuqaddamu afdaluhum ana gabatar da wanda yafi su falala wannan mun ka karanta a baya ko da haka in ya zamanto ana cikin kunci ko ana cikin wahala ko mamatattun suna da yawa kamar yanzu irin abubuwan da suke faruwa na rashin jin daɗi a wasu yankuna na ƙasar nan na wannan ainihin wato rashin tsaro da ake fama da shi a lokaci ɗaya sai ga an kashe mutane da yawa to yanzu an kashe mutum da yawa a ce kowa sai an tona mai kabarinsa kaga akwai mushakka wanda a irin wannan lokacin ma za ga mutanen an kashe su kuma wajen binne su ma cikin fargaba ake tunda an sha a kashe din kuma zo za a binne ma a zo su ma wanda za a binne din kuma a sake tarwatsa su ina fa wanda za su binne din so kaga abu ne wanda yake a daidai wannan lokacin ana buƙatar za a iya tona ainihin wato kabari guda ɗaya mai yalwa da zurfi sai a shirya mutum biyu uku a cikin guda ɗaya don a samu ainihin wato saurin yin aikin to amma an zo lallai sai an bincika wa ya fi wani falala to kuma mu mun gane cewa a cikin hadisi an gaya mana mafi falala shine wanda ya fada alkurani da aka ga ba falalar wa ya fi ainihin shekaru ba ko wa ya fi kaza ana duba afdaluhum wan ai afdaluhum fil qur'ani a alqur'ani wane ne yafi to kaga sai a gabatar da shi sai kuma wa sai wani sai a gabatar da shi sai kuma wa sai wani sai a gabatar da shi har a zo wajen wanda shine mai nasibi ma'ana mai kaso kaɗan daga cikin alqur'ani shi zai zama a can baya ko da yaushe kaga wannan yana ƙara nuna maka mahimmancin ka zama ka iya karatun alqur'ani lalle kai iya bakin kokarin ka ya zamanto ka iya karatun alkur'ani ka haddace wani kaso in ma baka haddace duka ba a dan akwai falalar karatun alkur'ani a duniya kuma a cikin kabari ma akwai wannan falalar kuma ballantana a je lahira al-awwal wa fihi ahadith al-awwal an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna ar-rajulayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan hada tsakanin mutum biyu wa talata ko mutum uku min katila Uhudin daga waɗanda aka kashe a yakin Uhud fi thawbin wahidin a cikin likafani guda daya yani fi qit'atin minhu tunda ba likafani bane kayan jikin su ne fi qit'atin minhu a yanki guda na ainihin wato thawbin wahidin a cikin yanki guda na tufafi kawai sai a sa su gaba daya wa yaqulu yana cewa ayyuhum aktharu akhdan lil qur'an wa yafi rabo mai yawa a alqur'ani fa'iza ushiran aka ce wane ne ko aka nuna masa shi fa'iza ushira ila a hadihima an aka nuna ɗaya daga cikinsu aka ce wannan shi ya fi kowa kaso mai yawa a alkur'ani ƙaddama hufin lahadi sai manzo Allah ya sa a gabatar da shi cikin kabari kabala sahibihi kafin a sa ɗan uwansa wa qala ana shahidun ala haula yawmal qiyama manzo Allah ya ce game da wayanda suka yi shahada a yakin Uhudu yace ni zan ba da shaida akan waɗannan ranar alkiyama wa mara bi dafanihim fi dima'im haka manzo Allah yayi umarni da aka abunne su cikin jinin su suna cikin jini wa lam yughassalu ba a wanke su ba yi musu wanka ba wa lam yusalla alaihim ba yi musu salla ba qala jabir jabir yace fadufina abi wa ammi yawma idhin jabir yace an binne mahaifina da kuma baffana duk a wannan rana fi kabarin wahidin a kabari guda daya kuma lamba ta daya zahiru qawlihi zahirin wannan magana ta Jabir da yace fadu fina abi wa ammi ya'ani annahu ya'ani yana nufin akha abihi akha abihi ba wai babansa aka binne ba akha abihi wato dan uwan babansa walaysa kadhalika wato ya'ani annahu akha abihi yana nufin dan uwan mahaifinsa walaisa kadhalika kuma ba haka al'amarin ya faru ba bal arada amr ibn al-jamuh yana nufin amr ibn al-jamuh al-madhkur fil hadith ba'da amr ibn al-jamuh wanda zamu karanta hadisin sa hadisi mai zuwa na gaba wa kana sadiq walid jabir ya kasance abokin mahaifin jabir ne amr ibn al-jamuh abokin mahaifin jabir ne an gane ko kaga sai ce fadu fina abi saboda abokin uba ya uba ne ko haka tarbiyyar take tarbiyyar musulunci ce kuma tarbiyyar al'adu ne al'ada ce mai kyau abokin mahaifinka mahaifinka ne abokin kawar mahaifiyarka mahaifiyarka ce to kaga anan sai ce fadu fina abi kuma ba babansa aka binne ba domin abokin babansa ne amru bin al-jama'a wa zauja ukhtihi hindu kuma shine mijin yar uwarsa hindu bintu amr hindu bintu amr wa ka'anna jabiran kamar dai jabir anan sammahu ammahu kaga ya ce dufina abi sai ce kuma me wa ammi to ya kuma kira shi da amminsa ne ta'aziman dan girmamawa kama qala al-hafizu fil fatih kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗa a cikin fatul bari wa saqa atharan ya kuma kawo wasu asar wanda aka ruwaito to ayyidu zalika waɗanda za su ƙarfafi wannan magana cewa ba jabir ba mahaifinsa ba ammin ma ba amminsa ba ne ba mahaifin abokin mahaifinsa ne ammin kuma zauja ukhtihi hindu an gane ko da aka sai zamanto yana kiransa amminsa don girmamawa ba wai don ainihin ammin nasa ba ne faraji' ka koma cikin wato ka koma can cikin fatul bari mujalladi na uku shafi na 168 za ka ga ƙarin bayani game da wannan matsala ni abinda na gani na karanta shine a cikin na na uku ne? ta saubin wahidi wala ba asa an yi dufana fihi ithnani aw akthar magani ana ba cikin karatu kuna ku wani dan kuskure da tsallake wancan lambobin da ka gyara a kansu yake magana fadufina abi wa ammi yawma idhin fi qabrin wahidin akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadithin mujalladi na uku shafi na 163 160 ko hadithi na 163 165 169 da kuma mujalladi na bakwai shafi na 300 ko hadithi na 300 wannan sa'i imamun nasa'i shi kuma mujalladi na ɗaya shafi na 277 wa tirmidhi imamu tirmidhi mujalladi na biyu shafi na 147 ko kuma hadithi na 147 wasu ahu wa ibn maja ibn maja shi ma mujalladi na 1 shafi na 461 وابن الجارود حديثي نا 270 والبيهقي مجلد نا 4 شافي نا 14 واحمد مجلد نا 5 شافي نا 431 والزياده الثالثه له والزياده الثالثه له wato ziyada ta uku ta Imam Ahmad ce walil Bukhari ma'anaha Imam al-Bukhari shi ya ruwaito riwaya mai ma'ana irin ta wadda Imam Ahmad ya kawo a ziyada din وله والبيهقي الثانية إمام البخاري ده إمام البيهقي سنة ده زيادة تبيو ولابن ماجة الثالثة ابن ماجة شما يروتو زيادة تأكو وأزاها الشوكاني إمام الشوكاني يا كاوتا المجلدين هدو شافينا شافينا عشرين بيار للترمذي يا جنجنا تزوها الترمذي فوهما أما يا يكسكري wafi shaɗin tsani min alhadith ziyadatun a gaba ta biyu wato fi shaɗin tsani a gaba ta biyu min alhadith na ta hadithin ziyaratun taqaddamat akwai wata ziyada din wadda ita ma ta gabata fil mas'ala a mas'ala ta 32 shafi na 54 الثاني hadithi na biyu da ke nuna babu laifi a binne sama da mutum ɗaya a cikin kabari guda an abi katada ta an karɓo daga abi katada annahu hadara zalika shi abu katada yana cikin waɗanda sun halarci wannan abin da zai za mu karanta yanzu ya ce ya halarci wannan abu da ya faru ƙala ya ce a ta amru binul jamuh ya ce amru binul jamuh ya zo ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala ya rasulallah ya ce ya makin Allah a ra'aita in ƙutiltu fi sabilillah kana ganin idan na yi yaƙi saboda ɗaukaka addinin Allah hatta uƙutala har aka kashe ni amshi birjili hadhihi sahihatan fil janna zan yanzu zan tafi aljanna da wannan kafafuwan nawa bayan sun zama lafiyayyun kafafuwa wa kanar rijluhu arja kafarsa gurguwa ce to sai yake tambayar annabi yanzu in aka yi wannan yakin ya samu shahada in Allah ya bashi aljanna kafarsa za ta warke kenan zai shiga aljanna da lafiyayyin kafafuwa ko kuma da gurguntakarsa zai shiga aljanna fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kware kuwa idan kai yaki a saboda Allah har aka kashe ka zaka tafi da kafafuwanka lafiyayyu kuma zaka tafi da su ba guragu ba cikin aljanna faƙutilo yau ma'uhudin sai kuma aka karkashe su gaba ɗaya ranar da aka yakin uhud huwa wa bunu akihi wa maulan lahum shi amru bin aljamo wa bunu akihi da ɗan ɗan uwansa wa maulan lahum da kuma wani bararren bawansu famarra alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yazo shigewa ta inda gawar wakinsu suke faqala sai ce ka anni anzuru ilaihi tamshi bi rijlika kamar yanzu ina ganin ka kana tafiya da kafafuwanka hadhihi wannan kafafuwan sahihatan lafiyayyu ba guragu ba fil jannati na ganka kamar ga ka kana tafiya a cikin aljanna fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihima wa bi maulahuma manzo Allah yayi umarni da su da wannan maulan bararren bawan nasu faju'ilu fi qabarin wahidin da aka sa su a kabari guda daya da shi da dan dan uwansa da kuma ainihin maulan lahum imam ahmad ya akhrajahu ahmad mujalladi na biyar shafi na 299 bi sanadin hasanin kama qala al-hafiz kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya faɗa mujalladi na uku shafi na 168 al-thalith an jabirin fi qissatistish fi qissatistishhad abihi al-mutaqaddima hadithi na uku da yake nuna halaccin a iya sa mutum fiye da ɗaya a cikin kabari ɗaya saboda hadithin jabir a kissar shahadar mahaifin Jabir wanda wannan kissa ta gabata a shafi na biyar wa fi akhiriha a ƙarshen kissar fakana awwala qatilin mahaifin Jabir shine farkon wanda aka kashe wadu fi na ma'ahu akhar fi kabarin kuma aka hada shi da wani aka binne su a cikin kabari guda daya wa fil babi an hisham bin amir a cikin wannan babi akwai hadisi da aka samu daga hisham bin amir wa madha hadithu hadisin sa ya gabata في المسألة مسألة تسعين أكو الحديث الأول أحاديث نفركو شافي نديد أربعين لا وعن أنس بن مالك هكذا حديثي لك أنس بن مالك وتقدم شما يقبات في المسألة مسألة تسعين بكوي الشافي نا خمسين ترى زوا شافي لستين قلت وفي هذه الأحاديث فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن ما ليش أشكون ودنن حديثي da muka karanta akwai nuna falala ƙarara ga mai karatun alkur'ani lallai duk mai karatun alkur'ani yana da falala ɗoriya akan wanda ba shi baya karatun alkur'ani dama mun za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin muminin da wato yake karatun alkur'ani ga imani ga karatun alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya misalta shi da me da me aka misalta shi a ba shi aka misalta da uturujja ba ko ko shine aka misalta da uturujja kal uturujja haka ne ko menene uturujja hmm? to ga wasa mu ma mun ta fassara ta da ga wasa amma ko wani karatu da muka yi da professor muhammad a abinan sani umar rijiyar lemu allah kara masa lafiya gaskiya an gano ba uturujja ba ce ba mu da shi da shi wannan kawai yana kama da ita ne amma shi gaskiya wancan uturujja din dan har hotonsa mun gani a lokacin ba ga wasa ba ne amma kila yana kama da ga wasa din shi yasa sai ake kwatanta shi da ita ga wasa din da haka mai karatun alkur'ani kaga ga kamshi ga kuma zaki shi ma abin haka yake shi uturujja din yana da kanshi kuma yana da zaki to sai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai misalta mai karatun alkur'ani ga imani ga karatun alkur'ani nurun ala nur kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya misalta muminin da ga imani amma ba ruwansa da qur'ani shi kuma aka misalta shi da me da me aka misalta shi da dabino an misalta shi da dabino akwai ɗanɗanon imani amma kuma dabino ba ƙanshi in yaro ma bai ba ɗanɗana shi ya ji ba sai kai ta bashi sai ya wurgar amma ita uturujja ɗin daga ganinta kawai jin ƙanshin kawai zai nuna ma wannan abin abinci ne kuma abin marmari ne an gane ko to shine mumini ya zamanto ga karatun alkur'ani to idan kuma ya zamanto ga imanin amma baya karatun alkur'ani ko bai iya shi ba ko kuma ya iya din amma yana ko in kula da karatun alkur'ani baya karatun alkur'ani daga ramadan sai ramadan to wannan ya zama shi kuma kamar ainihin wato abin nan kamar dabino da aka ga zaki a ciki amma ba shi da wani kanshi kamar oturujja sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin munafiki wanda shi kuma baya karatun alkur'ani shi kuma sai aka misalta shi da me na'am a ba guna ba ne munafikin da baya karatun alkur'ani ga cutan munafurci ga rashin karatun alkur'ani shi kuma an misalta shi da me an misalta shi da turare ga kamshi daga nesa mala kamar gaske amma kana sa a baki turare ya kai yake an gane ko? to shi ɗayan wanda baya karatun alkur'ani shine kaman wannan guna ɗin da haka wannan kaga malai ke cewa fi hadil ahadith cikin waɗannan hadisan fadilatan zahira akwai falala wadda take bayyananniya li qari alquran ga mai karatun alkur'ani qala alhafiz fil fath alhafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama a cikin fatul bari mujalladi na uku shafi na 166 yana cewa wayul haqu bihi ahlul fiqh wa zuhdi wa sa'ir wujuhil fadl ba iya mai karatun alqur'ani ba ana riskar da malaman fiqh ma abota sanin fiqh ana riskar da masu gudun duniya da sauran fuskoki na falala in an samu irin wannan mutuwar to su ma ana iya kaddamar da su kafin a kaddamar da wasu su an gane ko kamar yadda ake gabatar da wanda ya fi kowa karatun alqur'ani to akan duba kuma wasu falalolin da mutum yake da su in ba a kalli qur'anin ba ma to akan duba ahlul fiqh ahlul zuhud da sa'ir wujuhil fadl duk su ma ana iya gabatar da su akan sauran gaba garin mutane waɗanda ba sa cikin wannan rukunin wa qala shafii fil um imam shafi'i a cikin littafin al-um mujalladi na 1 shafi na 245 ya ce wa yudfanu fi mawdi'id darurati min ad-dhiq wal ajalati al-mayyitani ana binne mamata guda biyu wasalasatu fil kabari ko mamaci guda uku a kabari daya a gurin larura irin na kunci ko gaggawa an gane ko yawa shine yudfanu fi mawdi'id darura a gurin da aka samu aka tsinci kai cikin larura cikin takura da matsi wal ajala ko kuma yanayi na gaggawa to ana iya binne almayyitani wasalasatu fil qabr ana iya sa kabari mutum biyu ko uku a cikin kabari da abdayyak shine ya zama to gurin makabartar ta cika ko gurin binnewar ya kuntata ba ba shi da yalwa ko akwai kuncin lokaci ko yanayi ko kuma ana halin gaggawa kamar yadda muka faɗa ƙauyukan nan da ake rashin tsaro ɗin sai ga an garin aje abun na wani mamacin sai ga kuma bandit ɗin sun sake koro can a guje za ka yi ta jin irin wannan labarin a ce gawawakin masu je su binne an hana su su binne gawawakin da aka kashe to kaga irin wannan ba a buƙatar lokaci wanda zai zama ba lokaci ba ne da su yalwatacce cikin nutsuwa abu ne wanda ake yin sa a cikin hanzari da gaggawa saboda mutane ne da ko da yaushe ana iya kawo musu farmaki to kaga irin wannan yanayin shi an samu irin wannan mutuwar ko kwalara ta barke a irin wannan wuraren aka samu mace-mace haka to ana iya hada mutum biyu uku a cikin kabari daya kawai abin da ya kamata dai abin da ake ta jan hankali shine ba kawai zuwa za a yi ɗauko mana wani a sasha ɗaukowa ne kawai a yi ta jera mutane haka ba a liman in ya zo sai ya ce wa ya fi kowa karatun alkur'ani a cikinsu su mutane ya yi shaidu ne shi za ake son kai abin alheri an gane ko yanzu ko dan uwanka ne aka ce shine na karshe ai ka san ba kai ma kanka ka ya kunyata ka ba ma shi kansa ya nuna shine wanda ba shi da wani nasibi sai da aka zo aka ce sai da aka jera kowa sannan aka ce to ku dauko wannan sashi kaga ya nuna koma baya ne shi gashi nan kaga haka zai je wa Allah can yana kuran baya ka iya komai amma baka iya karatun alkurani ba kuma ko a jikinka in ba datti ne maka yawa ba ya zaka yarda da irin wannan tsarin na fata an gane da haka wajibi ne a mutane su tashi su iya karatun alkur'ani karanta shi karatu mai kyau mujawwad sannan a nemi ma'anar kuma ya aiki da aiki da alkur'ani wannan shine abin da ake bukata wa yakunu alladhi lil qiblati minhum afdaluhum wa asannuhum akan duba wanda zai zama a can alqibla a gaba tun da kabarin gashi nan an tona shi to wanda za a sa can gaban alƙibla to sai a duba mafi falala mafi falala misali sai zamanto dukkanin su ma'abuta alƙur'ani ne Allah ya karɓi rayuwarsu ko a haɗarin mota ko dai a wani dalili cikin dalilai kowanne ba zancen waye fa wani duk mahaddata ne to a nan ana iya duba waye fi shekaru akwai wanda kafin ka haddace shi ya ma rubuta wajen goma sha wani abu kai ka san ko a hadda wannan babanka ne an gane ko yawa ya gaba da gabanta an gane wani tun kan haife kama ya rubuta ƙur'ani saboda kai yanzu da sai da ya haddace ƙur'ani ya yi farfaro ya yi babbaku ya yi satu ko duk sai da ya waɗannan sannan kila kai ka zo ka fara karatun alƙur'ani kuma sai daga baya ka zama mahaddacin alƙur'ani lallai kana da falala ta mahaddacin alkur'ani amma ka kamanta shi ya shekara goma sha ashirin yana karatun alkur'ani ya haddace shi qira'atan mujawwada kafin ma ka zo duniya da ko da yanzu ka zo yanzu ladan ake samu ai da wahala ka kamo shi wanda ya riga ka bacci ya zai riga ka tashi to sai a duba asannuhum wanda ya fi shekaru wala uhibbu an tudfana almar'atu ma'ar rajul al'imamu shafi yake cewa mafa ni ban san a ce abin na mace tare da namiji ala halin a kowane hali wa in kana daruratan ko da akwai larura wala sabila ila gairiha wa in kana daruratan in ya zamanto akwai larura wala sabila ila gairiha babu wata hanya sai haka babu wata hanya da za a iya rabawa lalle sai an haɗa namiji da mace a kabari ɗaya to kanar rajulu amamaha to namijin a sa shi a can gaban macen wahiya khalfahu ita kuma ta zama tana bayansa kamar yadda a nan duniya ma in za ta bi shi sallah tana baya wa yuj'alu bainar rajul wal mar'ati fil qabri hajizun min turabin sannan a dan yi wani tudun kasa wanda zai zama kariya tsakanin namijin da mace sai zaman to akwai wani a cikin kabarin ma gashi shi an sa shi an sa shi a gaba bangon gabas ita tana baya amma a tsakankaninsu akwai hajiz an gane ko akwai hajiz in an tashi tona kabarin za a iya yin wannan hajiz din hajiz din shine min turabin kasa tarin kasa sai a yi zamanto an yi ramin kaman rami ɗaya ne amma da aka tashi yar ramin sai zamanto kamar irin irin irin mai bangare biyu ne ga bangare ɗaya nan ga bangare duk rami ɗaya ne aka tona amma ga yar wannan ga yar wannan in an tashi in kuma kabari ne wanda ba mai yar ba ma kawai zurfin rami kawai aka yi ba lokacin da za a ce an yi wannan yar kawai aka yi shakku aka tsaga shi ya yi zurfi to a cikin zurfin sai a yi kokari a sa wani hajiz a sa tudun ƙasa wanda zai zama ta shiga tsakanin ainihin inda namiji yake da inda mace take wai har a cikin kabari matattu ne ba su da rai amma ana nesanta tsakanin ba a cakuduwa maza da mata shi sa za ga duk inda ake wannan gaurayar da cakuɗe ɗaniyar baya dacewa da tsari irin na musulunci kuma musulunci baya amincewa da haka ina ba ta gane in har bayan sun mutu an hana turmutsetseniya da cakuɗe ɗaniya tsakanin namiji da mace har a cikin kabari ya za ka zauna a cikin adaidaita sau kana gogar jikin matan mutane mata su saka a tsakiya baka san su ba san ka ba in adidi sau ya kwanta wannan ta kwanto maka kai ma in ka kwanta wannan na fata an gane ko abin ko ko mota ko kasuwa yanzu za ga in lokacin sallah ne da waye da waye tunda duk mutane sun ban matansu su suke zuwa su yi siyayya a kasuwa da aka sai ga duk a kasuwa an tattare ko ina da aka layi sai ga in dai ba ba kana da tsantseni dama wannan lokacin ba lokacin zuwan ka bane in aka yi wani turo kawai ya gama ta mutane ta faɗo maka to kaga duk ire-iren waɗannan abubuwan dole ne baya dacewa shi sa za ga dan fodiyo yayi dogon bayani game da zuwan mata kasuwa a cikin ihya'us sunna wa yatawalla inzalal mayyiti walau kana untha ar-rijalu wato mazaje su za su jibinci shigar da mamaci cikin kabari ko da kwa mace ce dunan nisa ba mata ba duk da cewa kaga akwai wannan tsarin to amma dai maza su za su shigar da koma wane ne cikin kabari ko namiji ne ko mace li umurin saboda al'amura kamar haka al'awwal al'amari na farko annahu ma'ahudu wannan shine abin da aka saba da shi fi ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam maza su suke shigar da mamaci cikin kabari ko da kuma mamacin nan mace ce wajara alaihi amalul muslimina aikin al'umman musulmi ya gudana akan haka hatta yau har zuwa yau haka ake in ka je makabarta ba za ka ga a ce tun da mace ce da haka mata yan uwanta su zo su shigar da ita cikin kabari ba za ka ga haka ba wa ya ti fi hadithu anasin akwai hadithin anas da zai zo akan haka fil mas'ala a mas'ala ta 99 asani al'amari na biyu da zai sa maza su jibinci shigar da mamaci cikin kabari ko da mace ce ta mutu annar rijala aqwa ala zalika maza su suka fi ƙarfi na yin haka an gane ko su suka fi ƙarfi na yin haka athalis na uku lauta wallatun nisa'u inda mata za su jibinci sa mamaci a kabari afdha zalika hakan zai bayu ilan ki shafi shay'in min abdanihin zuwa ga kwayewa da yayewar wani bangare na jikinsu amamal ajanibi a gaban mazajen da ba muharraman su ba wa huwa gairu ja'izin kuma wannan baya halatta da kaga yanayin wayannan su ne dalilai malam Sheikh Nasiruddin Albani ce saboda waɗannan dalilan na farko dai dama haka sunna ta gudana tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake yi maza ne suke jibintar sa mamaci a kabari sannan na biyu dama maza su ne akawami ala zalika su suka fi karfi wajen jibintar wannan al'amari na sa mamaci a cikin kabari na uku kuma in aka ce mata za su sanya mace yar uwarsu a kabari to dole kaga ba za su iya tona kabarin ba ba za su iya dole da maza a gurin to wannan zai bayu zuwa ga kuma budewar wani bangare na jikinsu a gaban mazajen da ba muharraman su ba wanda wannan kuma baya halatta a shari'a to bisa waɗannan dalilan ne yasa ko da namiji ne ko mace ce ta mutu maza ne za su sata a cikin kabarinta ila iyaka kawai in mace can in mace ce ko namiji ne suwaye za su sashi a cikin kabarin shin kowa kawai da an ce za a samu mace sai kawai ya yi redi kawai ya fada cikin kabari ya kama a sa ko kuma akwai waɗanda suka fi cancanta in za a sa mutum a cikin kabari su ake so a gani su shiga cikin kabari don sa mutum to wannan shine abin da yake mai matukar muhimmanci da ya kamata mu gane don yawanci za ga da an yi mutuwa kamar mantawa muke da ka'idoji da dokokin musulunci game da shiga gidan wanda ya mutu game da jibintar yi wa mamacin wanka da sa masa likafani da abin sai gida ya cika fal gida ya cika da waɗanda ba wankan suke ba kawai kallon ana masa wanka suke wani ayi ayi ya fita ma daga inda ake wankan ya dinga ganin ai shi ma meye a ciki kuma ya za a kore shi an kasa gane cewa wannan alfarman mamaci yana bukatar ta ka yi ka yi mutane sai gida ya cika dokar shiga gidan kamar an ɗage ta saboda mai gida ya mutu sai ga wanda bai san ɗakunan gidan ina suke kallo bai san yanayin gidan ba kawai ya faɗa ciki da an cewa wani ya mutu inna lillahi kawai ya sa kai to haka wajen sa mamaci a cikin kabarin shi ma da an zo za a sa a cikin kabari sai ga kawai ya dirga ciki kawai ya faɗa to za mu karanta cewa auliya ulmayyit a haƙƙo bi inzalihi shine gaba ta 97 muna da lokaci wa auliya ulmayyit a haƙo bi inzali wato ‘yan uwan mamaci majibinta al'amarin mamaci su ne a haƙƙo wajen shigar da shi cikin kabarinsa li umumi qaulihi ta'ala saboda fadin game wato da kuma gamewar fadin Allah ta'ala wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah ulul arham wato yan uwa waɗanda suke ma'abota zumunci to sashin su su suka fi cancanta da sashi a cikin littafin Allah ko da yan uwan ma ai akwai wanda suke wasu sun fi wasu kusanci da mamaci wasu sun fi nisa da mamaci ulul arham ka koma ƙasa ya ce hum al'abu wa abu na'uhu su ne uba da ‘ya'yansa kaga kenan idan uba ɗansa ya mutu to wanda ya fi kamata shi uban ya kamata ya shiga ya sa ɗansa a cikin kabari idan aka ce uba ya mutu ‘ya'yansa su ne a haƙƙo da su shiga cikin kabari su sa mahaifinsu a cikin kabari wal ibnu wa abu na'uhu sai ɗa da ‘ya'yansa summal ikhwatul ashiqa kaji ba wayin akwai ‘yan uwan mato sai a duba suwaye ‘yan uwansa shaƙiƙai ga mutum ya mutu an gama komai yanzu an kashi makabarta to sai a ‘yan uwansa shaƙiƙai waɗanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi to su ne a haƙƙu ana maganar waɗanda suka fi dacewa to ana neman wanda suka fi dacewa sai a nemi yan uwansa wanda suke shakikai su za su sashi a cikin kabarinsa thumma alladhina lil abi in ya zamanto shakikin babu ko shakikan mata ne ko shakikin guda ɗaya ne ko ba zai iya shigar da shi shi kaɗai ba amma akwai yan uwa li abbai waɗanda suke uba ɗaya da mamacin to su ma suna daga cikin waɗanda suka cancanta su sa ɗan uwansu a cikin kabari thumma banuhum sannan 'ya'yansu in ba yan uwa shakikai ina ƴaƴan yan uwa ƴaƴan wanka ko kaninka uwa ɗaya uba ɗaya su ne a haƙo da su saka a cikin kabarinka in babu su to ina ƴaƴan ɗan uwanka wanda kuke uba ɗaya da shi ƴaƴansa su ne a haƙo da su saka a cikin kabarinka thumma al'amamu lil abi sannan sai kuma baffanninka ta ɓangaren uba in duk ba wa'yancan sai a ga ina wan yayyen babanka suke ina ƙannan babanka suke wal um sai kuma a zo kawunanka ina yayyan babaka ko kannan mahaifiyarka su ne za su sa an gane ko ko kuma al'amam lil abi wal um wato ammominka wayanda suke shakikai uwa ɗaya uba ɗaya thumma lil abi sannan sai kuma ammominka wayanda suke uba ɗaya da mahaifinka thumma banuhum sannan sai a kuma zo 'ya'yansu su ma 'ya'yan baffanninka wayanda suke shakikai ko ƴaƴan baffanninka wayanda suke da abbai to in duk wayannan babu su to summa kulli zi rahimin muharrama dukkan wani wanda kuke da zumunci kuma akwai wato abin nan dan uwa ne muharrami to wannan shi ma zai iya zamantowa cikin waɗanda za su saka a cikin kabari kaza fil muhalla haka wannan bayanin ya zo cikin muhalla ta ibnu hazm mujalladi na biyar shafi na 143 wa nahawihi da kuma makamancin wannan magana ta zo fil majmu a cikin al majmu ta na imam nawawi mujalladi na biyar shafi na 290 an gane ko wali hadith ali radiyallahu anhu qala muna da lokaci ne an ƙara lokaci to insha Allah dama wannan gabar na so mu tashi kanta ba dan akwai sauran mintuna ba kanta na so mu tashi amma sai mu tashi kan hadithin Ali din insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum